بسم الله الرحمن الرحيم nuna tauki nuna tauki nuni guda biyu kenan na tauki na tauki Eh, nuna ne guda biyu nunun ne guda biyu duk tauki Na'am.
ne saboda ilaba ka zan nuni sai aka shafe ta aka ce nuna tauki sauran ilaba ta zo ta tarar da nuni sai a shafe nunin saboda ilaba to kamar yadda in ta zo ta tarar da tanwini ta ga dole a shafe shi ka an ne tanwinin wa anta ilabatu ta tarar ni Allah ta hulla maka ne inda kaga tanwini ya zo ilaba ya zo ai dole ka shafe ba da bayan da za a taru su taru guda biyu dole ne sha biyu ita dama wannan nunan ai mai mahallin ta dama ta tanwini ne tunda an ce iwa liji nan fufuraji da aka ce nunun ko kuma ka ce nuna da sai ka bayyana ta kawai amma ba ka ba ba ta da wani abu yi ta shafe ta nan kana ka nuni guda biyu za mu faɗa tafsiri mun san cewa dama a can baya mun faɗa cewa a fili mudari'i a mu'rabi ne ko a cikin duka ba ɗayan fili fili ma biyu mabni ne haka na fili da yawan mu ne amma fili mudari'i muka ce mu'rabi ne ko amma illan idan bai zama in ariya min nuna tafsirin da min nuna ilahi ko idan nuna tafsiri in nuna tafsiri shi ta zo ba kaga a lokacin sai ya zama mabni kenan ko eh to shi ne shi za mu yi magana a nan wannan nun toke ɗin guda biyu nun toke da asakila awal hafifa mai nauyin ko kuma a mai sauƙin yawa shi za mu yi magana للفيل توكيد بنونين هما نونان أبنا وكذلهما.
أكد نفعل ويفعل آتيا زاد الذي أو شرطا إما تاليا أو أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من دوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واسكله قبل مضمر الليل بما جانت من تحرك قد ألما والمرا- والمرمر هزفن زاز- والمرمر هزفنه إلا الألف وإن يكن في إلا آخر الألف.
الفيل ألف وإن يكون في آخر الفيل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوية أمكس عين سعيا نعم نعم للفعل توكيد tafsirin karfafa ya tabbatar da filin aiki in kana son za ka karfafa aiki cewa aikin nan karfafa a ji an yi shi ana karfafa shi bi nuni نين da nuni guda biyu wane ne su هما kuma su ne كانونا kamar نسابا nunai kamar nunai guda biyu nunai- nunaye ne guda biyu نعم na iza habanna wani tauki da kenan a sakila wani وقصد tijan huma shi kuma nuna tauki da kenan a lafifa kowane daga ciki daidai yana nuna tauki ne kowane daga ciki نعم يؤكد أن ana ana- ana wani nasu kamar la yanzu junanna wala kuna yana sakila نعم.
la yanzu junanna
يؤكد أن افعل wala kuna ne ne ibn sakila نعم ya ake dana if'al نعم ana karfa na if'al kaga if'al ai fi'li amri ne ko نعم ita nuna tafi din nan tana karfa fi'li amri mutlakan wannan shi ba wani sharadi kawai Shi inda fi'li amri yake kawai za ta karfa shi kawai Wai- if'al sai ka ce if'alanna ko if'alan
نعم وي- ويفعل kuma haka na tana karfa fi'li mudari amma shi kuma da sharadi آتيا ذات ai الذي ya zama yana mai zuwa ne za a dalabi ma abokin dalabi idan fi'li mudari ya zo wanda yake na dalabi أو شرطا wannan fa iyaka wal mayyitatu la taqrabanna ashirin ka da mushi kada ka kusance ta la taqrabanna kaga da sharadin dalabi ne ai ko shi shi wannan idan yazo a nan wajen kaga fi da mudari ne amma a nan wajen sai ka sai ka zama ka wannan dinsa sai zan mu eh sai ka sa takidi kuma ga zama mu ne da alfati ko
ya au sharɗan ko kuma yazo sharadi ne sharadin amma imma in ta mata liya sharadin amma wanda yake bin imma kaga akwai muna da hurbu sharadi da yawa kuma ma da mata da waya waya duk- dukkanin su ne ga nan da yawa to amma wacce muke faɗa ita imma daga cikin sharadi din wanda ta ta bi imma fa imma nuriyannaka wa zal ladina ido ma auna tawaffayannaka to duk wannan kaga nuriyannaka din na aya bi imma idan dai ya zama sharadi ne sharadin kuma wanda yake harafin daga cikin adawatu sharadi imma ce to shi ma fi'li mudari shi ne yawa kisa ai na ga maka nan da fi'li mudari shi sharadin ai masa wannan nuna da gidan azkila aula bifa sai da wannan sharadin ke ga maka amma shi fi'li amri ya gama da shi shi mutlakan ba wani sharadi kawai ko ina ka iya sashi amma shi fi'li amri da wannan sharadin ko ya zama za dalibin ne a sharadin amma kuma sharadin ya zama ba kowane sharadi ba wanda yake bin imma yau sharadin da yake bin imma ba gaban da su sharan su mata su waye su ayyana da waye waye aw mudbatan fi qasami ko kuma ila yau shi bil mudarin ya zama musbaci ne wato yana tabbatar tabbatar da abu na fi qasamin a cikin rantsuwa mustaqbala mustaqbala kuma yana mustaqbal wato aikin da yazo ya nuna cewa aikin nan mustaqbali ne sannan kuma ga rantsuwa sannan kuma musbaci ne har ila yau tabbatar da abin yake na'am kaga la tasa tallahi kaga ga rantsuwa sannan ila yau gashi musbaci ne kaga la tasa alaihi sannan gashi mustaqbali ne cewa nan gaba kake ba za a tambaye ku kaga mustaqbali ne ko ba ba kora yake ba musulunci ne shi tabbatarwa yake wallahi za a tambaye ku wa qalla ba'da ma shi ne kenan wannan ba za ka eh kamar misali wallahi tabtau kaga nan wajen ayi tabtau din a kawai kaddara la wajen a jana kaddara wala tabtau eh to kaga ya kora ne wannan to kaga nan ba da ma ka ci tabtau nan kawo fili kun da gida nan wajen kawai man fili ba musulunci ba duk akwai takirin ko mustaqbali ne shi kisa ba za ka wannan
kam wa kalla ba da ma haka na ya karanta kwarai shi ta kidi dole ta je nan ta zo amma bayan ma ma din kuma wata take za'ida dan kalilan bihi ma yam da hunna kawaris kaga nan din ma za'ida ta yi kalilan bihi ma yam da hunna kawaris kaga yam da hunna gashi yam da hunna ka yazo bayan ma irin wannan kadan ne kaga yazo na'am walam haka na yazo bayan lam ta sabahul jahilu ma lam ya alaman shaihan ala kursiyihi mu'ammima ko mu'ammima to shi ma nan kaga ya saba wani jahilu malam ya alam
wa ba'da ma nan kaga ta zo ne bayan ma bayan lam kai go shi ma nan yanzu din kadan ne haka na bayan la ko ta ku fitnatul la tusiban allazina zalamu minkum hasab kaga la tusiban kaga la kuma amma an ci tusiban nan to yanzu irin wannan shi ma kadan ne
na'am wa gairi imma imma min dawalibul jaza haka na ya zo bayan imma kaga mun ce sharadi sai idan ya zo bayan a cikin adawatu sharadi ma bayan imma ya zo ko to ya zo kuma ba imma din ba ta zo daga cikin adawatu sharadi kamar su mata ko ayyana ko ma'ama ko makamantan wannan ya zo kuma bayan wannan to shi ma wannan kalla shi ma shi ma ya karanta duk wanda suke kalla kalla yin gindi yake da maka sukan zo din amma kalla wa da wannan amma wani mawaji da yake cewa ma'ama ta sha minhu fazaratu tamna an kaga mahama ne aka ba imma ba amma kuma aka yi
wa ashiral mu'akkadi ta
ka kashin na mu'akkadi wanda aka karfafa din idan an kai masa fata kabruza kaman ka ibruzan ibruzan ce ibruza to kaga wannan ha ibruz na zaɗin nan shine karshen harfin ko to kaga sai kai fata kai masa dama abinda muka faɗa kenan fi'li mudari fi'li mudari yana zama mabni al fati a idan ta talabi nuna takid a takila ko aw al hafifa kuma yana zama mabni al sukuni shi kuma idan ta talabi nuna nuswa ko niribna a ga sai kace ya zama mabni al sukuni amma ba haka ba mu rabi ne shi kamar yadda muka faɗa sai a wannan hala ne kawai ke zama mabni shi ne zo kaga nan sai kamar ka fata ya zama mabni al fati ko ina sai
washkuru qabla budmarin mashkuru ka wasalce shi kabla balmar tun kafin lamiri na'am
lainu lainu shi lamirin amma wanda yake na dini na'am a ga harbulin da makaranta kamar siya da wawi kenan ko na'am to yazo ka wasalce shi bi ma janasa da na'am abin da yake mujanasa na wannan harafin lilin min a ga ya taharuki ce da yake mujanasa da ita kasara in wawi ne da yake mujanasa da ita musamman waɗannan su za ka zo da su irin wannan wasalin za ka zo kai musu shi ne abin da ya mutu sana da shi min taharrukin na daga wasali kan ulima wanda za san aka kai shi to shi za ka zo da shi a nan wajen abin da yake nufi shi ne idan fi'ili ya zama mu'akkadi ne da nuni amma nunin sai kuma aka zo alifi na tasniya ko wawan jam'i ko ya ta muhaɗa ba sai ka suka da shi har ila yau da nunin taukidi ka kuma har ila yau lamiri kuma na tasniya ko na jam'i ko na wannan wanda kowane su daga ciki ka san idan ka zo ka same shi kuma yana buƙatar da zai nuni wanda muka shafe yanzu nuna tauhidi nan da muka yi. haka nuni nini sun zo sun haɗu da yawa ke ga nuni tauhidi a kuma nuni ta saniya ko kuma ta jam'i ko kuma ta ta muhara ba to idan ka zo za ka same shi irin waɗannan shine yace in ka zo to aiki da yawa za ka yi kaga misali yanzu in ka zo a wajen tasniya kaga misali ce aka ya zaidani hal talari ba na ni ka'ida abin da ya kamata kenan domin hal talari ba za ka ce za ka faɗi nuni ko? talari ba ni ko? to sannan kuma ga nunin tafkiri kuma an gane? in ta siniya ne ai ko? zai gane za ka ce ko kuma talari ba ni to sai ka ce hal talari ba ninna abin da za ka ce kenan hal talari ba ninna ki kuma zai duna ne hal talari bu nanna abin da ya kamata ka ce kenan in mace ce hindin haltar bi a nan na kuma ko haltar bi nan duk wanda ya gada ma ko ta fi ta fi ta ko aula ba to kai da laraba abin da suka ki kamar amsal a ce abu ya zo irin su daya kuma ga su a jiri to can nuni mun ga sun jeru in ka ce haltar ba minna to nuni guda biyu sun shafe sai mu ce to bari mu shafe ita wannan nuni sai muka ce haltar ba na altal riba na to a bangaren tasniya in muka ji sai mu ji abin ba sikal ba nauyi sai mu ci to shi kenan tunda zai iya yiwa duk zai akwai sakinai guda biyu sun sun haɗu ga ka ce ba na kuma tunda ai nunin takili guda biyu ce sun ta haɗu kai kai idgamin ɗaya cikin ɗaya ɗaya sakina ce kenan kaga an shiga au sakina ne kenan amma anan wajen ai ba sikal ta sai aka ce to a bar shi altal riba na tasniya ya kaba shi to idan ku jam'i ne hal talribunanna hal talribunanna to tawal amsal ya sa nuni guda biyu sun haɗin na da na sai kace to bari ka shafe su domin nuni wajen guda uku sai kace bari ka shafa daya sai kace hal talribunna ka shafa daya to hal talribunna ai kuma ga sake ne guda biyu ga wawi ga ce bu a kuma na idan ka sake yana kusura hadi ma hawazi ba idan sake ne guda biyu suka hada a ƙa'idar masu tasiri shine ka shafa ɗaya ko kuma kai ɗaya kasara to nan ba mahallin da za a kasara bane sai muka ce to bari mu shafe sai ka ce hal talari bunna hal talari bunna sai aka ce yayi aka shafa wa sai aka ce to haka za a bar shi hal talari bunna shi za a ce wa shukurhu qabla mulmarin laili kai masa wasali kafin lamiri amma lamirin na laini a gane ko domin wannan lamirin nan ayatul rubu wawi ne ko to wanne ne yake mujanasa da wawi rufa sai kace bu shine lainin bi ma janasa kenan da abin da ya janasa min tahrikin qabla wal murmar fa shi murmarin fa izi kanu shi lamirin ka shafe shi illa al alif sai da idda alif yake kaga tasniya kenan shine tunda shi asal alif ba tasniya hadal rubana shi wannan zaka iya ba komai dai ta cikin hausa yana sun zo amma za ka iya ba wani fikar da sai a ce a bar shi ana illal alif kenan amma ba haka ba lamirin dole ka shafe shi wanne ne za ka shafe shi wawi zai wani iltika hausa tunani hal ta lurbuna duk da ka shafa nunun ta lurbuna na amma ka shafa na ɗin sai ka ce ta lurbuna sai aka ce shi ma ai a ya zai iltika hausa tunani sai ka shafa wawan sai ka ce hal ta lurbuna ko kuma ta lurbinan na ta lurbinan na shi ma sai aka ce tawal amsal tsakanin nuni guda biyu sai aka ce sha biyu sai aka ce har sai bina to gaya ka ja ga kuma nuni ga in ta kawo sake yanzu ku sira wadi ma hausa sai ka shafa sai ka ce har sai bina ya ga cikin haka haka kenan ka bar mujanasa harafin da yake musulun da yake mujanasa da abin da ka shafi domin wannan ban wannan rufa ita ce kadai za ta nuna ma cewa ba rufa aka shafi nan kuma kisrar ita za ta nuna maka cewa ya ka shafi wayan kun fi a nan ne waje na'am salam alaikum kuma wani bayanin kuma zai shiga na daban kuma na'am alhamdulillah